هو يا الله تو الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وعلى صحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake tara mu a wannan masallaci wanda kusan duk bayan kwana kaɗan muna haɗuwa a nan mu tattauna abin da ya shafi al'amuran gudanar da makaranta to alhamdulillah kamar yadda muka sani a rubuce dama dukkanin ƙarshen tam muna buƙatan a ce muna tare da shi ba don komai ba domin ya zo ya sake tunatar da mu domin fa zakir fa inna zikra kan fa'ul mu'minin bisa ga wannan muke kwaɗayin in ba ayyuka bane suka masa yawa sosai da duk wata ma in za mu samu za mu so mu dinka zama da shi amma kasancewansa mashiguli ne to sai a ƙarshen tam muke samun zama da shi to shine jiya ya ce a sanar da 'yan uwa malamai cewa insha Allah yau zai zo za a zauna a tattauna a duba kamar yadda aka saba to wannan shine matsatsurin wannan zama namu a wannan lokaci wanda kuma a wannan zama namu zamu duba dukkanin bangarori bangaren da ya shafi nursery bangaren da ya shafi primary abin da ya shafi secondary karatun alamus da ake yi karatun juma'a juma'a da ake yi dukkanin bangarori da makarantar nan take gudanarwa insha Allah za a yi tsokaci a kansu to za mu mika shi shirya abun magana kamar yadda ya saba insha Allah zai ci gaba da bayanai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله آه كما يتفصل يا قباتر abu ne wanda muka rigaya muka sani dukkan karshen tam za mu yi kokari mu ga cewa mun haɗu makaranta gaba ɗaya domin mu na gyara tafiyar da muke yi saboda koyaushe idan kana yin abu idan ba waiwayewa baya a duba me yake tafiya ina ne kurakurai suke a gyara ina ne aka ci gaba a yi farin ciki da murna to abin ba zai kyau ba ba zai tafi yadda ya kamata ba kuma muhimmancin wannan zama da muke yi zama ne wanda muna yin shi ne a nan makaranta muna yin a wannan makaranta amma da zarar an gama mitin din ana kumbatin din mitin din da muka yi sai a tura group din darul fukan duk inda branch din darul fukan yake za su tara malaman su su kunna su kunna mitin din da muka yi a nan domin mitin din ya kasance shigen an yi shi ne gaba daya branches na makarantun darul fukan gaba daya to wannan ne yasa muke bawa wannan zama din muhimmanci muke tattauna dukkan matsaloli da suke damun waɗannan makarantu gaba ɗaya a koyaushe muna fara zaman da gabatar da takaitacciyar nasiha a kan ikhlasi wanda kullum muna magana cewa idan muna da ikhlasi to ba ma ma bukatan a ce a zauna a tunatar da mu akan aikin da muke gudanarwa saboda duk mutumin da ya san wajibin da yake kansa ya san lalle wajibi ne aka danka wa hannunsa amana ce a hannunsa kuma ya san nauyin amana Allah zai tambaye shi akan abin da ya yarda ya ce zai yi yayi shi daidai ne ko bai yi daidai ba duk mutumin da ya san da wannan ba a bukatan a zauna da shi a ce kayi ko baka yi ba kana yin daidai ko baka yi daidai ba koyaushe muna wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنها منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الإنسان موني من نم موني متاني wanda abin da sammai bakwai suka ce ba za su iya ba kasai bakwai suka ce ba za su iya yi ba hakanan duwatsu duk da nauyin suka ce ba za su iya ba suka tsoraci karba amana sai dan adam ya ce shi a bashi zai iya shi to shi ne shi a bashi zai iya shi ne wa hamal hal insan domin haka ne ma'aiki alaihi salatu wasalam yake cewa abin nan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne dan adam ya kasance makiyayi ne akan abin da aka danka masa ya kula da shi sannan kuma za a tambaye shi gobe kiyama akan abubuwan da aka bashi ya kula idan president ne shugaban kasa ne a level din kasa gobe kiyama za a sa shi gaba a tambaye shi akan kasarsa gaba daya idan gwamna ne za a tambaye shi akan jiharsa idan chairman local government ne za a tambaye shi akan local government dinsa in kansula ne akan ward dinsa in headmaster ne akan makarantarsa ko principal akan makarantarsa in mandubi ne na wani kisimi a ce kai mandubi ne bangaren karatun ranar alhamis za a tambaye ka akan wannan ranar alhamis din da abin da yake gudana a ciki in naziri ne a hannunka mandubi na naziri yaya naziri in firamare ne yaya firamare daki daki za a tambayi kowa akan abin da aka danka mishi haƙƙin ya kula da wannan abin haka na idan malamin makaranta ne za a tambaye ka akan appointment din da aka baka akwai sharuɗa da aka rubuta to ka kana kana bin waɗannan sharuɗa waɗannan yara da aka danka ka koya musu ka rike amanar su ka rike amanar su haka iyalanka ne na gida duk komai da komai ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to idan muka duba wannan idan muka duba wannan za mu ga cewa to kowa da kowa a ta wannan bangare ba sai an tunatar da shi aikinsa ba amma kamar yadda principal din ya faɗa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini ko fa zakir inna fa'ati zikra to saboda haka kullum abin da muke farawa da shi shine wallahi inda za mu duba amanar da muka rike muka duba cewa waɗannan yara za su fito da sassafe su bar iyayensu da gidajensu su zo su zauna tare da mu su wuni har magaruba to saboda haka za ka tausaya wa yaro wahalan da ya sha na zama a aji tun daga safe zuwa yamman nan za ka tausaya masa me ya karanta kuma ya tafi da shi gida a lokacin za ka yi tausayin yaro cewa ya zo ya bar iyayensa da gidansa ya ji yunwa ya zauna a majmu'a ya wuni sannan kuma a ce ya bar wannan majmu'a din ba tare da ya haddace wani sumuni ko ya haddace wani abu ba anan akwai abin takaici akwai abin tausayi sannan kuma shi malamin da ya rike wannan yaro ko waɗannan yara a aji ba tare da kula da su ba har suka tashi ba tare da sun fahimci wani abu ko sun haddace wani abu na a zo a gani ba to shi ma kanshi shi ma malamin abin tausayi ne to saboda haka ne muka ga a farko mu dan gabatar da abubuwan da ya shafi amana wanda musuluncin mu addinin mu koyaushe yake tunatar da mu amana da kula da abin da muka yarda muka sa hannu muka ce za mu yi wannan shi ne asasin komai idan aka samu wannan asasi wallahi ba wani mutumin da zai sha wahala ba ma wanda zai zuhe masa ya huta principal ya huta mandubin nazari ya huta mu ma mun huta kowa ma ya huta saboda kowa ya san da cewa kowa ya san haƙƙin da aka bashi ya san amanan da yake rike da ita kuma zai kula da ita kuma ba dan headmaster zai kula ba tsoron headmaster ko principal ko jami'an makaranta saboda tsoron Allah ne zai kula da zai kula da aikinsa tsoron Allah ya sa shi gaba ya tambaye shi abin da yayi alkawari zai yi kuma bai yi shi daidai ba musamman ma alhamdulillah dukkan mu mahaddatan Qur'ani ne wanda kuma shi mahaddaci ya riga ya san irin wahalan da malamin malamin sa ya sha ya haddatar da shi Qur'ani to in ya duba wannan to zai ga cewa to lalle wannan zai zamanto miki sauki shi ma ya sha wahala kan wasu su haddace Qur'ani a hannunsa wanda kullum ina nanata wannan maganar cewa alhamdulillah dukan mu gardawa ne a tsangaya muka rayu mun yi karatu kuma bana jin cewa a tsari irin na zamanin mu wani ya biya su fees eh su fees ko malamin sa yayi strike mai kama da wannan babu ba mu biya malaman mu ko da su fees din tam ɗaya ba ba mu biya su kudin laraba ko kudin wata ba saboda zuzurutu ikhlasi irin nasu watakila ma kuma abincinsu muke ci a hakan suka haddatar da mu ƙur'anin da har za mu iya rubuta shi a takarda daga bakara har nasi ba tare da an taɓa mana gyara na ɗigo ɗaya ko na wasu ɗaya ba to ga duk mutumin da malaminsa ya zamanto haka to aka zo wani zamani aka ce a wannan zamanin ba zai yiwu a ce a tara maka yara a tara maka yara ka karantar da su ba saboda yanayin ɗawainiyar rayuwa bari a ɗan rage ma nauyin rayuwarka kai kuma ka kula da wannan yara sannan kuma a ce kulan ya kasa zamo irin wancan kula na wanda shi ba a ɗauki nauyin rayuwarsa na komai ba to kaga wannan abun takaici ne gaya sosai to idan muka duba wannan malamanmu iyayenmu magabata sun zamanto abin koyi a gare mu mu koyi da su mu kwatanta irin abin da suke aikatawa na aikin ikhlasi a gurguje kamar yadda shi principal ya magana a kai za mu tunatar ne ba wai za mu yi bayani ba saboda duk wani malamin da yake koyarwa a makarantar nan darul furqan gabanin ya fara koyarwa sai sun zauna da shi sun yi workshop ce wannan shine mukarrar din tahajjudi tahajji yadda zaka koyar da baki wannan shine mukarrarin littattafan da zaka koyar ranar alamis wannan shine mukarrar din secondary wannan shine kaza kowa sai an nuna masa dalla dalla tukuna zai fara aiki amma da bukatan a tunatar da kowanne malami akai-akai saboda kada ya mance da abin da yake gaba da shi to saboda haka farko uwa uba abin da aka gina wannan makaranta akai din dama mukarrar ne waɗannan mukarrara din da su ne wannan makaranta ke bambanta da da yawa daga cikin makarantu kamar yadda za ka ga makarantu da yawa a gari abin da ya bambanta su salabis ɗinsu ne da manufofinsu manufofi dan ne aka kafa waɗannan makarantu sannan kuma mukarrara me ake so yaran wayannan makarantu su koya ta nan ne wannan makaranta da wannan makaranta ke bambanta to mu alhamdulillah farko manufarmu shine yawaita mahaddatan qur'ani a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma manufa ita ce manufar da Maulamu Sheikh Ibrahim ya farkon zuwan sa haƙin haji cikin ababe guda uku da ya roƙi Allah ya ta zanzam ya roƙi Allah wannan yana ɗaya daga ciki cewa cikin jama'arsa mabiyansa a samu yawan mahaddatan Qur'anin da ba a taɓa samun irinsu ba to saboda haka muke so mu hakkake nishi da wannan manufa mu tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya an sami shi da addu'a ya fito da mahaddata fiye da yadda shi yake zato ko yake tsammani cikin mabiyan shi kuma mu tabbatar da abin da ke faɗa da harsunsa yake cewa wa marratan ukura rauna ajaba cewa akwai wani lokaci daban ba ma yanzu ba tukuna za ku ga abubuwan mamaki da za su na kasancewa cikin mabiyana to wannan shi ne manufarmu banda wannan manufa babu wata manufa daban a ɓoye a ƙasa wannan shi ne mu yawaita mahaddatan Qur'ani cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma shine Qur'ani a hada shi da karatun ilimi a hada shi da karatun boko na zamani ma'ana da muna haddace Qur'ani a tsangaya to la'alla gaddi zai haddace Qur'ani ya rubuta amma bai karanta ko kawai ba wannan sanannen abu ne mu kuma cikin manufofinmu muka sa a a za mu sa yaro ya haddace Kur'ani, sannan ya karanta littattafan ilimi musamman abin da ya shafi fiqhu tauhidi hadisi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama lugha arabiyya da tasawuf wayannan fannoni guda shidan yaro ya karance su tun gabanin ya haddace Kur'ani. kaga wannan manufa ita ce ta bambanta tsangayoyin cikin gari ko tsangayoyi da ko tsarin haddace Qur'ani na da da kuma tsarin mu shine mun shigar da fannin ilimi yaro yana haddace Qur'ani yana da cikakken ilimi akan addininsa da abin da zai kuma ya iya larabci wanda kuma dalilin saka wannan manufa din mun amfana ne daga kalima ta ibnu khaladun akwai mukaddima ta ibnu khaladun na tarihi malami ne wanda na tarihi malami ne wanda ya kewaye sassa daban-daban na duniya yayi ta'aliki yayi magana akan abubuwan da ya gani ya salaban wa ijaban mana abin da ya gani kyau ne zai ce na je kasa kaza cikin kabilu kaza na ga kaza wannan yana da kyau na ga kaza cikin su wannan gaskiya akwai gyara haka yake magana akai da yazo nahiyar nan namu ta ta Afrika sai yake ya same su ya same su ba a koya wa yara kanana fannin ilimi sai sun gama haddace kaga har yau ba dan wannan tsarin da muka kawo ba har yau haka ne har wasu lokuta ma gaddawa na cewa duk mutumin da ko duk gardin da yake zuwa daukan ilimi bai gama haddace Qur'ani ko bai rubuta Qur'ani ba suna cewa Qur'anin sa din ba zai kyau ba ba zai kyau ba ko kuma ba zai zama mahaddaci gangaran ba ana yada wannan jita-jita din to saboda haka yace wannan matsalar sa yaro tun yana kankani ana koya mishi karatun Qur'ani in ya girma ya haddace Qur'ani banda Qur'ani ba zai ga mutuncin kowanne fanni ilimi ba haka yake sai karshe ma yake cewa zai ma tafi da tunanin cewa in ba Qur'ani bane babu wani abu hujja ko dalili kamar da so tari so da yawa mun ji wannan a harshen da yawa daga cikin gardawun mu cewa Qur'ani kawai shi ne gaba da komai ya ake cewa kalimatu haqqin urida biha al-batil hakan ne amma ba ba hakan ne ake nufi ba ma'anar wannan kuwa shine zaka ga gaddi ya haddace Qur'ani in kawo masa maganar tikuhu ko tauhidi ko hadisi zai ce ma akwai abin da ya wuce Qur'ani ne kaga haka ne ba abin da ya wuce Qur'ani saboda haka shi ba ruwansa da wani suku ba ruwansa da wani hadisi ko wani tauhidi ko sira Qur'ani ya shi komai sai kafa ma hujja da wannan to da wannan ne aka samu irin qur'aniyun wanda suke sha banda qur'ani ba ba wani littafi da yake da amfani da abin da ya kama da wannan to ganin wannan ne muka ce to za a saka fannin karantar da yara wanda muka ware ranar alhamis domin a karantar da su waɗannan littattafai ko fannoni da na yi magana a kai sannan abu na uku da ya bambanta wannan makaranta da wasu makarantu daban shine da muka kawo karatun boko muka sa a ciki abinda muke nufi da karatun boko a nan wai ba bokon tsantsa ba ma'ana karatun da idan kai za a baka certificate sabanin da in ka zauna tsangaya in ka haddace Qur'ani ba wani certificate da za a baka to mu anan idan ka haddace Qur'ani za mu ɗauki ijaza ta Qur'ani mu baka za mu ba ka ijaza da sanadinmu cewa ka haddace Kur'ani da riwaya ta warsh da sanadi kaza wannan ijaza da za a baka shine matsayin certificate ɗinka na hadda wanda ko ina ka je wannan takardar zai nuna cewa kai mahaddacin Qur'ani ne ga kuma sanadinka wannan na ɗaya kenan na biyunsa kuma za mu baka certificate shahada na ka gama firamare ka gama firamare daga bisani kuma sai ka shiga bangaren secondary wanda hakan da babu in ka shiga bangaren secondary kuma in ka gama karatunka na secondary to za ka rubuta jarrabawan da aka saba ana rubutawa na waye da kuma neko da kuma wannan da na Zariya. yaro zai rubuta a bangaren kimiyya bangaren science ya rubuta waye da neko auto kuma ya rubuta na Zariya. ma'ana abinda ya fi sha'awa ko iyayensa suka fi sha'awa saboda haka ne idan muka gama ake koyar da abin nan salafis din haya islami college a wannan makaranta kuma ake karantar da bangaren science a na boko wanda idan yaro ya gama in ma ya rubuta wannan jarrabawa sai din gaba daya wayek da neko da kuma na zariya wa in ma ya zabi ɗaya daga ciki ya rubuta da abin da ya rubuta kuma zai je jami'a ko college na gaba ya karatunsa to na abubuwa guda uku ƙur'ani da bangaren ilimi da bangaren boko abubuwa guda uku ne aka hada a wannan a wannan makaranta din bangaren haddace ƙur'ani duk malamin da yake karantar da bangaren ƙur'ani a majmu'a ya riga ya san da cewa mun yi iyaka ma'ana duk shekara ga abin da ake so yaro ya haddace misali shekara na farko ana so yaro naka danka maka a hannunka ko yara in aka kawo aka sama ana so cikin shekara na farko su koyi baki yadda ake karantarwa a cikin kitabul manhaji su iya ta da baki na biyu su iya rubutun allonsu da kansu na uku kuma su haddace daga nasi zuwa tabara wannan shine abu na shekara na farko ake so yaro ya iya a hannunka domin haka ne misali inda za a baka yara su shekara a hannunka kaga yaran nan haddansu bai kai tabara ba au ko kuma haddansu ya kai tabara ba su iya baki ba au ko kuma sun iya baki ba su iya rubutu ba to akwai akwai abin nan rashin cike wannan mukarrar din da aka nema a wajenka to saboda haka da zaran kayi wata uku tare da yara sai ka duba cikin wata ukun nan izu nawa ne suka haddace cikin wata ukun nan yaya mustawansu na koyan baki anya kuwa a shekara za ka iya ko barin wannan abin da aka bukata yayin da kaga misali ka zo wata shida kuma kaga ka ci rabin rabin shekara a rabin shekaran nan da kace za ka duba sai kaga izu nawa suka haddace ya mustawan koyon bakin su yaya mustawan koyon iya rubutun allon su kana tafiya kana yi wa kanka hisabi kana wa majmu'ar ka hisabi ba haka kawai ka raziji ba yara gaban gaba ruwanka in nawa aka haddace nawa aka sani baka lissafi baka duba watanni kawai sai kaga sai kaga shekara ya zo maka karatun yara kuma ba inda ya tafi a ce ko ba su iya baki ba har yanzu au sun iya baki wani yana sabbi wani yana abasa wani yana amma asalin abin da inda ake bukata a je bayan sanin bakin tabara ko kusa da nan ba su je ba to kaga akwai matsala a nan to saboda haka ne kana tafiya kana waiwaya da baya idan ka ga lalle yaran nan ga lokaci ya kore maka kuma ga karatun ba inda ya tafi to za ka ƙara himma da kwazo amma kaga da babu wannan in ka zo tsangaya kawai ko haikar a yanzu da ke shi kenan sai lokacin da ka fi Qur'ani ba a yi iyaka cewa shekara ɗaya ga abin da ake so ka iya shekara na biyu ga abin da ake so ka haddace ba ba yi wannan iyaka din ba to saboda haka dole ne malamai masu karantar da Qur'ani a wannan makaranta ya kasance wannan mukarrari din yana nan akan idansu ma'ana shekara na farko tabara zuwa nasu koyan baki mana iya tada baki da iya karatu sannan iya rubutun allo shekara na biyu yaro idan ya koma bakara to ya kasance zai na yin rubutun allonsa kuma rubutun allon nan nasu in ba yaro kankanta ya sosai ba to a yana yin sumuni sumuni abin da ya sa saboda ya dinga sanin kan sanin kan sumuni din idan yaro kana mishi rabin sumuni rabin sumuni in ya haddace misali kamar izu biyar in ka ce ya kirga ma su kan sumuni ba zai ya kirga ma ba ba zai ce ma alif lam sumuni na farko sai masaduhum sai inna la la yastai qalu subhanaka wala tadri ba zai kirga ba wannan ba saboda ba ta wannan layin kai ka koya mishi karatu ba to saboda haka ne muka ce sharadi ne doka ne idan yaro ya zo bakara to yana yin sumuni sumuni amma koyar koya mishi za koya mishi gurgudun fahimtarsa in yaro zai yi a yi mishi darasin sumunin gaba daya ya je ya haddace shi a mishi darasin in ba zai iya wannan ba za ka iya koya mishi aya in ya haddace ka kara aya in ya haddace ka kara aya har ya zo karshen wannan sumunin ma'ana koyarwan za ka koyar mishi gwargwadon fahimtarsa amma a rubutu kuma za ka rubuta ko zai rubuta sumuni tul cikakke saboda ya san da kan sumuni wannan sumuni ne wannan rubu'i ne wannan nisfi ne wannan izu ne ya san da su idan ba a yin haka din ba za ba zai taba sani ba to idan ya in ya zo shekara na biyu daga bakara zuwa layi shi izu goma ake bukata ya haddace cikin shekara na biyu kenan sannan sauran shekarun da suka rage masa guda uku shekaru biyu zai haddace izu goma sha biyar biyar shekara ɗaya kuma zai haddace izu goma sha shida ma'ana zuwa ya ɗinke shi da tabara inda abin nan ɗinsa ya tsaya to saboda haka da mun naɗa komiti wanda ake suke rubuta abin da muke ce mata kauyi ma'ana duk sati biyu a zo a rubuta abin da yara suka haddace to ganin irin natayis din da suke fitowa a a wannan takawimi din ba ma jin daɗin sa to saboda haka ne sai muka rusa wannan tsarin takawimi ya kasance ba ma amfani da shi kawai illa iyaka muka daura wa headmaster da mataimakinsa haƙƙin bibiyan abin da yake gudana a majmu'a ma'ana idan suka dauki yara sabbi bayan kowanne wata ɗaya wata biyu suna zuwa suna binciken karatun yaran yaya yanayin karatun nasu ne karatunsu na wata ɗaya yana nuna za su iya ko barin sanadi karatunsu na wata biyu zai nuna da za su iya ba in sun ga akwai matsala za su zauna da malaman wannan ajin su ce to ga abin da ake bukata ga kuma inda karatun yaran suka tsaya to sai muka dawo wannan system din sai muka dawo wannan system din to wannan bangaren abin da ya shafi majmu'a abin da ya shafi karatu mukarrartin hadda kenan to shi wannan mukarrartin hadda nan lalle ne ana bukata kowanne malami ya koya wa yaro karatu mai inganci ma'ana karatu mai ingancin nan kama tun daga lokacin da zai daura mishi baki ya kasance bakakin nan yana daura mishi daidai saboda da bakakin ne zai karanta Qur'ani domin haka ne muka sa wajen workshop din nan wasu haruka da so tari za mu samu muna samun kurkuren furta shi kamar bambanta tsakanin zal da zai da za ko kamar bambanta tsakanin dal da dot kamar bambanta tsakanin sin da fa da abin da ya kama da wannan shine a workshop muke muke yi wa malamai bayani ya kasance kar a samu irin su wala ralina waralladi na irin karko irin su cumma da wasu ke karanta sa da ci cumma irin wannan ya kasance babu tun daga lokacin da za a koya wa yaro baki a koya mishi bakaken ingantattu akwai su bayanin da muka yi a cikin littafin tambihul muku'in wanda muka karanta muka yi workshop ɗinsa wani lokaci kuma muke tura wa malamai yanzu ma idan akwai malamin da babu a wajensa zai tuntubi masa zai tura wa wayan shi da fassarar tambihul mukur'i wanda duk irin wannan kurakuran duk a ciki an riga ya an gyara sannan kuma wajen koyawa yaro rubutu ba za ka ce wa yaro ka je ka rubuta min la haula ba ya za ka dau allon sha ka daura mishi la haula sai ya dinga koyon abin da kai ka rubuta ya rubuta ko ka je ka rubuta bismillah ka je ka rubuta wa qur rabbi zidni ilma duk abin da kake so yaro ya rubuta maka rubutun sha to za ka ɗaura wa Allah ne ya dinga koyan rubutunka shi yasa malamai suke cewa idan kaga in kaga yaro ya iya rubutu mai kyau to malami wa ya, ya iya rubutu saboda yana kwaikwayon rubutun malami shi ne ba haka kawai a ta za ka ce ya je ya rubutu sha ba sannan wajen koyawa yaro rubutu din nan misalin wannan shi ne misalin wannan idan yaro ya kasance ana rubuta mishi allon shi na karatu to in akwai wani allon sha a kusa za a miƙa mishi a za a miƙa mishi a rubuta bismillah ko la haula a ciki kafin mu rubuta maka allo mu wasance ka zo ka karba ka ne ka rubuta bismillah to sai ka ga yaro kafin ya kai wannan shekaran an daura masa bismillah ya rubuta la haula ya rubuta ya allah ya rubuta arrahman ya rubuta almalik ya rubuta sai ka ga kafin ya ce cikin shekarar nan sai ka ga hannunsa ya fada ya ya koyi rubuta sannan idan yaro ya rubuta allo kai hatta ko da kai ne ka rubuta allo gabanin ka koya wa yaro ka bibiyan wannan rubutun da ka rubuta ka gyara don me saboda tsoron kar a koya wa yaro karatu wanda yake marar inganci da ciki ya haddace da kuskure daga ciki saboda haka dole ne a gyara allo kafin a daura wa yaro sannan kuma bangaren bangaren haddan muraja'a kula da shi haddan kansa ba zai yi ana koyawa yaro karatu yana gaba kuma tilawarsa na baya tana jirewa ba abinda muke ce mazuko saboda ba assasa makarantar akan wannan ba don makarantar da aka ce makarantar haddace qur'ani ne ana yin zuko kusan tanakudi ne ka ce yaro ya zo ya haddace Qur'ani kuma baka bibiyan haddansa na baya ya zo izu goma ko izu biyu cikin goma babu ko ya sauka ko izu talatin babu wannan tanakudi ne kana wahala kuma kana ba wa yaron ne wahala saboda karshe kai da yaron gaba ɗaya ba za ku samu wani result wata natija da kuka haifar ba yaron ne ya yi shekara hudu biyar a makaranta ya sauka ya sauka to akwai tilawa ko babu idan ya saukan nan ba tilawa ba za ce kun sha wahala ko kun sha wahala ko kun sha yakin banza ba amma za ce ba natija saboda ba haƙƙaƙa hadasin ba tun daga lokacin da yaro ka daura masa alifun ba'un ta'un sa'un hadasin ka kai da yaron gaba daya dan ya haddace Qur'ani ne ko shine manufa to da ya saukan to sai aka ga ba tilawa ya sauka ina wannan hadasin kaga ba haka ke wannan hadisin ba to saboda haka ne dan yakar zuku shine muka ce dole da safi yara in suka zo fi muraja'a a haɗe bai bai daya daga inda daga inda da in anasi ne misali daga nasi zuwa tabara haddasa gun haddansu ko zuwa amma inda Allah su ya tsaya in a bakara ne daga bakara zuwa inda Allah su ya tsaya au ko kuma zuwa inda lokacin muraja'a ya tsaya an ce ayi muraja'a karfe 8 zuwa karfe karfe 9 to a ce zuwa karfe 9 iya inda ya samu a karanta a haɗe da yamma kuma su ayi musaffa musaffan da za a yi kare wuce sumuni sumuni saboda yana kewayawa da wuri sumuni sumuni kare wuce sumuni sumuni to sai yazo ya kasance wannan muraja na safin nan ba a yi ko ya zo kasance muraja na yamman nan ba a yi sa to kaga tanan ne tilawa zai dinga zubewa sannan idan yaro karatu shi yayi yawa izu goma zuwa goma sha biyar zuwa ashirin karatu idan yayi yawa to a wannan lokaci za a ware shi bayan muraja'an da yake na safe da na yamma za a ware shi a dinga mishi tasmi'i gurgudan yawan izufin nashi misali idan mutum yana da izu yaro yana da izu 40 zai ya karanta ko da izu biyu ne ko izu ɗaya daga bakara zuwa bakin allansa ka gane tasmi'i da abinda muke ce mishi tasmi'i kenan idan kuma yana da izu goma ne zai iya karanta ko da nusu ne gurgudan yawan haddasa gurgudan abin da zai na bayarwa shi kadai zai da karanta wa malami yana yana saurara shi kuma malami misali idan irin wayannan yaran suna da yawa a cikin aji to za su raba shi da abokin aikinsa ne in ga yaran nan guda ashirin duk sun kai a yi musu tasiri saboda haka wani kana da yara goma ni kuma yana da yara goma to kai da aka baka yara goma nan ba yara goma nan gaba ɗaya za ka sa su gaba ka ce kullum sai sun karanta ma izu ta ce ba ka da wannan lokacin saboda haka sai ka ware yara biyu ko uku a ciki kawai in ka tashi karfe daya sai ka kira su wannan ya karanta ma alif lamin zuwa wai zalak wannan ma alif lamin zuwa wai zalak sai kai tafiyar ka sun karanta izu da daya sai kai wani din su kace kafin gobe kuma a gyara mun ka gida ka zauna ka gyara wai zalak zuwa sai kuma ka gyara shi sosai idan baka gyara ba na zo gobe ka kasa karantawa zan zana ka to saboda haka washe gari idan ka zo zai karanta kowanne zai karanta ma wai zala ku zuwa su ya kulu wanda bai gyara ya kawo maka zana shi ya tabbatar da cewa lalle fa da gaske ciki cewa lalle in bai kawo ma gyaran nan ba za ka zana shi in ya gane cewa lalle za ka yi hukunci a kansa in bai kawo ma ba to zai tsaya cikin dare ya gyara dan kansa ya zo da shi in ya gane wannan haka nan idan ya lade ya ki zuwa ka nemo shi ka gane ka nemo shi misali ka tashi ina wane kaga da ya kusa lokacin tashin ka yayi saboda yana tsoron lokacin tashin ka yayi kawai sai fish ya fita saboda tsoron karkami shi tasmi to sai ka nemo shi ka ce a nemo min wani duk inda yake in aka neme shi ba gan shi a makarantar ba ya gudu to gobe in yazo ka zana shi akan gudu wanda yi to matsalan da muke fuskanta yanzu tasmi ana yi amma ba bibiyan tasmi in yaro bai zo ba ba za a neme shi ba in ya ce ban gyara ban gyara ba ba hukuncin da za a masa to shi kuma duk abin da ba shi da hukunci ba inda abin zai tafi to saboda haka ta wannan hanya yara guda uku da ka sa a gaban ka in sun je bakin allansu sai ka sake su ka dauki wasu uku cikin yara goma da aka baka su ma in sun je bakin allansu ka bar su ka dauki wasu hudun da suka rage in su sun je ba ka gama sauraron tilawan yara goma da aka baka ba to sai ka dawo yaran farko kuma da ka fara musu tasiri a haka har ku sauka tare da su in kuma ka bar ajin an canja maka aji malamin da zai canje ka sai ka rubuce ka ba su reporting inda ka to wayannan yaran su ne nake musu tasiri ga inda tasiri su yasa ba haka zaka bar ajin kawai ka razibe shi yazo yazo bai ma san da a ina ka tsaya ba bai ma san da ma ana yin tasiri a aji ba sai ka bar report a hannunsa to ina tasmin yaran nan goma wane ga inda ya tsaya wane ga inda ya tsaya wane ga inda ya tsaya sai ka bar rikotin shi kan shi kuma ya daura daga inda ka bari abin sai ya tafi to idan muna bin wannan tsari din yaro yana sauka to zaka ga kawai ya sauka da tilawa in akwai gyara ma zai gyaru ma'ana ba tilawa ba wai tilawa ta zubi yadda ba zai gyaru ba sai an yi sabuwar hadda in akwai gyara ma zai iya gyara tilawa sa kawai ya shiga sakandare to saboda haka ne muka muke gan hankalin malaman da suke majmu'a su yi wa Allah su yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalam kar su yadda yaran su suna gaba kuma tilawa su yana tsafiwa wannan yana ɗaya daga cikin rashin saukar da amanan da aka daura musu ne tasmiyin nan da muraji'an safe da yamma ta su ne za a kiyaye haddan yara domin bara mun dauki wasu yara sakandare to sai daga baya muka gane ba su da tilawa idan muka janye su a sakandare za mu samu yawan surutu kun iyayensu sai muka haƙura muka bar su to shi ne muka sa doka bana to ba za mu yi wa yaro sauka ba ma sai mun tabbatar da tilawarsa saboda a gun iyayen yara yaro in yi sauka ya haddace gurani eh ya haddace Qur'ani zai je gaya wa abokanansa yana da dama haddacin Qur'ani sauka daban hadda daban in ya sauka da tilawa eh da gaske dan shi mahaddaci ne amma in bai sauka in bai sauka da tilawa ba dan shi yayi sauka ma ba mahaddaci bane to mu muna so ne a wannan makaranta duk yaron da ya sauka to ya zama mahaddacin ne to duk yaron da ya sauka ba mahaddaci bane to wannan yana nuna rashin cika amanar da muka ɗauka wa iyayen yara cewa za mu cika domin ya zamo mahaddacin ko muka ɗauki wayannan matakai muraja safe da yamma da kuma asalin tasiri idan to wannan wani abu ne muhimmi wanda ya kamata kowanne malami ya san da zamansa su kuma darussukan ranar alhamis wanda shi principal ya ce a yi magana a kansa alhamdulillah ba na jin yanzu a darussukan na ranar alhamis ba na jin akwai wata matsala tun daga lokacin da muka mayar da karantar da waɗannan littattafai hannun malaman da suke koyar da Kur'ani. Dama lokacin da ake ɗaukar wasu malamai daban su za su zo ranar alhamis su koyar ana aka samu matsala. Amma yanzu da ya zamanto kowanne malami shi zai karantar da yaran ajinsa fiqhu da tauhidi da hadisi da sira da tasawuf daga wannan lokaci ba a samu matsalar koyawa yara waɗannan littattafai din ba. Sai dai a ja hankalin su malaman su san da waɗannan littattafan da ake koyawa yara suna da muhimmanci muhimmancin da bai gazawa muhimmancin haddace Qur'anin ba saboda haka su tabbatar waɗannan subject ɗin guda shidan nan suna samu yara a ajiyarsu kowanne sati ranar alamis na ɗaya kenan na biyunsa kuma kada suna ɗaura wa yara karatu guzul guzul guzul guzul karatun ilimi shi ba hadda ba ne fahimta ne inda za ka koya wa yara abin nan kawa'idi gaba ɗayansa ranar alhamis su fahimci hukuncin shi kenan ya yi saboda ba ƙurani ba ne balle a haddace shi fassara ne kawai in sun fassara wannan farallan alwala ne wayannan sunnonin alwala ba su ba ne wayannan kuma farallan sallah sunnonin sallah musabin sallah ba to saboda haka ba hadda ake bukata ba saboda aka kara daura musu karatu guzur guzur guzur guzur haka yadda kawaidi ko agdari sai a shekara ba sauke shi ba ba haka ake nufi ba ana nufin fahimta ne kawai fahimta ne kawai a karanta sannan kuma a fassara musu in ka karanta farallan alwala sunnonin alwala mustaban alwala ma lokaci guda cikin awa ɗaya ko minti arba'in ka karanta ka fassara ka karanta ka fassara sai ka karanta kai kadai suka fassara ma da kan da kansu shikenan ya wadatar gobe sai ka wuce sai kaga ka soke kawaidi ka shiga asbari ka shiga shimawi sai kaga tattafan ka kana soke su da wuri ba za ka mai da su kamar hadda bane illa iyaka kamar hadisi hadisi ma ba makaranta za ka ce su hadda ce ba in ka koya musu hadisi guda ɗaya ko juri sadi za ka ce to wannan wayannan hadisan da muka karanta a haddace mun su a gida sa kafin nan da safi zuwa ka ba da aiki a sainin din haddan su a gida ba a nan makaranta ba a makaranta kawai fahimta ake bukata to rashin fahimtar wannan da yawa zaka ga wani malami yana ta fama da kawaidi kawaidin da bai wuce sati biyu uku ka soke shi ka shiga asibiti ba sai ga wani malami kusan shekara yana koyawa yara kawaidi ko ka ga kusan shekara gizawul wuldan na tauhid bai soke shi ba to saboda haka a lura da wannan sosai dan Allah wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke fuskanta a bangaren karatun da ake yi na ranar alhamis sannan kuma bangaren malaman Ingilishi da suke koyarwa a ranar alhamis din to babban abin da ake bukata shine su ba wa yaran foundation sosai gabanin su daura su kan littattafan nan na firamare book one book two book three nan ya tafi foundation ta koya ta hanyar koya musu alphabet fahimtarsa sosai da kuma lissafi misali 1 to 100 din nan su sani su san shi a harufa su san shi kuma a lissafi haka su san shi a nomba su san shi a shijuwa ko mai kuke cewa to a kowanne su san shi gabanin a ce an daura musu da an sa littafi ana koyarwa misali za ka iya zuwa ka tarar da wani aji malamin ingilishi ya rubuta wasu ingilishi ingilishi ya kan yawa wanda ya wuce label din asalin yaran wannan hajji a gani shi ingilis ma kansa ma farkonsa ma ya kamata ya zama hausa ne misali idan yaro ya san rubutun hausa irin su baba su kaka su mama irin wannan ya san su iya rubutu tukunan daga nan ya buɗe ido a wannan bangaren shi kenan sai a daura shi kan ingilisin ya tafi ba muna katsalan da muna shiga fannin da ba namu bane muna ba da shawara ne cewa lalle ne ya malaman ingilis na firamare to su din koyar da yara label din su da kafin a zuba musu da ingilisin da ba su ya ba su ya ganewa ba wannan shine dangane da bayanin da principal ya ce ai akan karatun ranar alhamis abu na karshe-karshe da muke so za mu magana a kai shi ne bangaren ladabtarwa bangaren yi wa yara bulala to hakika shi yaro idan bai ji tsoron malami ba ba hukunci ba zai yi karatu yadda ake bukata ba amma da Allah su malaman su san da cewa annabin su annabin rahama ne وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما بعثت رحمة مهداة ko ana rahamatul muhuda annabin su annabin rahama ne saboda haka a lokacin da zaka yi wa yaro bulala ka tausaya masa ka san inda zaka dake shi ka san irin bulalan da zai iya dauka a cikin sa ka san kuma irin bulalan da ba zai iya dauka ba mun sha samun matsaloli irin wannan da yawa a makarantar nan wanda zaka wani bulalan ma in kaga an yi wa yaro sai kai mamaki shi wanda shi shi malamin nan da yayi wannan bulalan yana da tausayi kuwa ya san ma me ake ce ma rahama ko tausayi sai kai mamakin wannan bulala ne a makaranta wanda sai an yi jinyar yaro zai warke ana zuwa kai musa ana kashe masa kuɗi ana masa allura eh ko shi an fasa masa kai an yi waye to saboda haka gaskiya mun sha fama da irin waɗannan matsaloli da yawa kwanan baya wani daga ɗaya daga cikin iyayen yara ya kawo dansa aka bude bayan sa in kaga bayan runa na sat ya zama baki kiran to ko babban mutum ne misali ko mutum zina ya yi ta an ce fasi da dum samani na jalda ba a yi ya kira abin da za ka masa kenan yi wannan ko zina ya an ce fasi da dum samani na jalda ya kira abin da za ka masa kenan to saboda haka dan Allah bulala ka miƙa hannunka a mi hannu ka daki mutum a hannu a bulala ka gane ko kuma yin a baya ne kamar nan duwawu haka inda bulalan ba zai fito ba zai iya doka amma bulala da ya shafi su ido ka gane ya yi very dangerous ai su ido ka gane su wuya ka gane su ciki dinnan su baya da ya kamata gaskiya wajen bulala ba mu ce yara kara da yara ba dole yaro a dake shi dole a hukunta shi amma hukunci da zaman yana iya ɗaukan hankali misali na taba baku labari wani malami a guru a darul furkan na guru wani yaro da ya kula da shi ya kiba da hadda ya ɗebo kwatani kwatani ko fice sun shi shi sha inda sha ba zai zana shi yaro ne tsorata ya sha yana shan wannan kwatani ko fice ya faɗi fito sai asibiti da kyar likitoci suka tsaya a kansa ya farfado ya suma a wannan ba wannan ba ma imani ba ne kwatani cuta nawa ne kwaro nawa ne ya mutu a ciki ba fauzin bane ya dauka ya bashi to saboda haka irin wannan rahin tausayi din ya kamata ya zamo babu shi bulala normal wadda duk wani duk wani mutum da ya zo ya ga cewa an hukuntar da yaro kazan da zai shi wannan yayi irin wannan ya kamata kai musamman ma malaman tarbiyya suna cewa asalin shi duka din ma baya layin tarbiyya saboda shi yaro ana cewa duk abin da kake mishi kana bashi tarbiyyar yin abin ne misali dan malamin sa yaro ya kasance yana yawan dukansa to zai na sha'awan shi ma ya dake wasu idan malamin sa yana yawan zagin sa to zai na sha'awan shi wani abokin sa ya mishi wani abu ya zage wasu shi ya zage su su ba to saboda haka ne ake cewa in ka zabi dadalibinka ka koya mishi zagi ne in ka daki ɗalibinka ka koya mishi duka ne a cikin ilimi na tarbiyya educationally kenan suna magana kai saboda haka shi alakar malami da yaro din shi ne rashin bashi fuska ne kawai kawai in ka shigo cikin aji ka babbata rai baka ba yara fuska za su da shi ka kawai su ta karatu eh ka gwada wannan layi ka gani kawai amma yaro misali ka zo kana baya fuska ya aboki nan kana tafawa da shi kana waye da shi in ya kawo abinci maka gani akwai kifi ko cinyan kaza ci ka dauka ka dinka shi a gane ta yayin raina ka in ka ce kai karatu ba rai ba to saboda haka shi asasin bawa yaro tarbiya yaro ya tsorace ka shine rashin tufafi fuska kawai kasance baka baya fuska ka ka babba gare cikin aji da bulalan ka kai ke bulalan ka zauna to shi kan yawon ta za su ta karatu to shi ne asasin ana cewa last solution mataki na ƙarshe ne da za a ɗauka a harkar yaro bura da sai duk sauran abubuwan ya gagara da za a ɗauka ta saboda haka wannan abu ne wanda yake da muhimmanci muke so mu karasa wannan abin na din a kai a ƙarshe muna mun yi magana da principal ya kamata a sanar da ku akwai asalin malaman da ɗaliban makarantar ne wanda suke koyarwa a makarantar nan su man sale da su muhammad da makamantansu to shi ne kasancewa dukansu satunsu da ɗaya ne to shi ne muka ce a gaskiya zuwa gaba za su samu matsala saboda haka muka ce da sassafe kafin kafin abin nan su shiga majmu'a to suna rubuta nusub nusub ana musu da rasu ma'ana su ƙara satun su zama biyu ko uku wannan shi ne mun ba su wannan shawara da wasu ma suna ba da shawaran cewa a dakatar da su a koyarwa sai sun yi wannan satun tukuna a dawo da su muka ce ba bukatan wannan shi satu ai gyara baki ne ba gyara karatu ba ne saboda haka su ci gaba da koyarwansu amma da sassafe suna rubuta musu ana musu darasu in ya so kafin su gama sakandaren su akalla sun kara satun ya zama biyu ko uku wannan shine ba bukatar su ajiye koyarwansu ina ganin ma ina ji har ma sun fara ko ina ji an fara ma abin ya ci gaba kamar yadda ya kamata kuma insha Allah muna sa ran ayyukan nan namu na fofati za yi shi ba tare ba tare da an samu ba ta lokaci ba idan aka gama wannan aiki insha Allah za mu kawo makarantar nan tsari wanda shi principal ya bayar a yi cewa kowanne kamar bangaren nazari ya kasance gunsu daban area su daban malaman su daban primary ya zama shi ma section primary su ma daban yan bojin su ma ya kasance majmu'an su daban area su daban kowanne makaranta ya kasance area sa daban ne wannan zai taimaka gaya ana gasa da juna a ce nazari an fi karatu a ce primary an fi karatu ce secondary an fi karatu a ce koji an fi karatu kasance akwai gasa gasa kowanne kuma yana da abin nan supervisor da zai na sa ido akan wannan to muka ga za mu jirkinta wannan tsari sai bayan an gama wannan aikin da aka yi alkawari na ko fati gina classes guda biyar sannan sai an gama su tukunan zamu abin na kai zan dakata a nan tun daga principal yana nan ga shi mahir masta da mataimakin saman la'an da suna nan mandubin nazarin ma shi ma yana nan to duk kowa a bangaren sa ba a rasa wasu ta'alika wasu matsaloli da shi ya gani ban sani ba to ya kamata ce su mana bayanin wasu matsaloli wanda mu da ba ma cikin makarantar ba za mu sani ba za mu sani ba shi bayani akai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kore ke malamai sun ce la fataha ta ba'da fatihi ko wanne bayani ne wanda zamu iya yi wanda zai kai irin na malam kusan duk abin da muke bukata mu ji shi ya riga ya isar mana dan haka ma dama muke bukatar a ce muna samun zama da shi akai akai amma da yake kasancewa umarni ne ya bayar da Allah abu ɗaya biyu da mu muka tuna shi cikin bayanansa bai tuna ba mu ɗan yi bayani a kai to bisa ga bin wannan umarni ne za mu iya faɗan kalma ɗaya ko biyu amma ba don ya rage wani abu ba ne duk abin da ake bukata ya riga ya faɗa alhamdulillah cikin bayanan malam dai dukkanmu mun riga mun ji farko ya fara ne da ikilasi wanda kuma ikilasi shine jagoran dukkanin wani al'amari duk abin da aka samu ikilasi a cikinsa to za a kai ga gaya za a cimma buri za a kai ga samun manufa a wannan al'amari duk kuma abin da za a yi shi babu ikilasi a cikinsa to za a yi ta shan wahala ne ba za a kai ga nasara ba to saboda haka duka mu jaddada niyyar mu mu gyara niyyar mu ya kasance domin Allah da manzonsa muke yin wannan al'amari sannan malam ya yi bayani akan abin da ya shafi amana wanda amana shi ma babban abu ne a cikin abin da ka yadda ka ɗauki alkawari akan za ka yi shi dukka mutumin da ya zo nan mun gaya masa dokoki da kuma abin da ake bukata a yi shi kowa kuma ya yadda bi izinin lahi zai yi shi to saboda haka lalle mun ji malam ya ja mana hankali sosai akan abin da ya shafi amana dukkan wanda ya bar amana to fa lalle za a tambaye shi ranan da la Allah ba zai iya ba da amsa ba akan me yasa ya bari to saboda haka lalle wannan amana yana nan kuma umuman ya shafi kowanne bangare akan kanka cikin bayanan malam zamu samu mulahazar da dama wajen mu'amalat namu da zamu yi harshen mu amana ne a gare mu mu san yadda zamu yi mu furta mu'amala tsakanin mu da ɗaliban mu idanuwan mu mu san yadda zamu tafi da su domin mu samu cikakken amana mu'amalat da zamu yi da ɗaliban da sauran malamai duka lalle mu tabbatar sannan haƙƙin da muka ɗauka mu tabbatar da cewa mun cika amana a kansu wannan magana na biyu da malam yayi sannan magana na uku da malam ya mana shine maganar bin muqarrarat wanda shine ginshikin da zai kai mu ga gaya da wurwuri cikin samun manufa a cikin wannan abin da muka sa a gaba idan muka yi watsi da abin da yake rubuce akan muqarrarat abin da ake bukatan a same shi cikin shekara biyar to sai ya ɗauke mu lokaci mai tsawo mu yi ta shan wahala wanda a ƙarƙashin wannan nema yanzu muke shan wahala sosai a ɓangaren abin da ya shafi sakandare wanda an kawo yara a wasu garuruwa hatta masu ɗaikokku a cikin nan wurin namu an kai su sakandare da sunan sun haddace ƙur'ani to sai kasance sabanin haka ne akwai gyare-gyare da yawa wanda yawancin lokacinsu da safe suna batawa akan wannan gyare-gyare in sun je gida kuma akwai bukatar su yi muraja mai karfi su ware lokaci to kun ga karatunsu na sakandare yana samun matsaloli shi ma karatun da ake musu na sakandare yana bukatan idan suka je gida su samu lokaci na musamman su yi ta muraja'an abubuwan da aka koya musu to a lokacin da ba su samu hadda mai karfi ba to sai ya kasance an fuskanci kalubale da mu da iyayensu suna ta kaiwa suna ta kawowa yaya ne ne abubuwan kamar yayiwa ɗaliban yawa muna ta ba su haƙuri akan cewa su yi haƙuri insha Allah abubuwa zai gyaru to duk ginshikin sa akan wannan al'amari na cika muƙarrar ne idan ba a bin sa yanda ya kamata to za mu yi ta yaudaran kanmu ne saboda haka lalle mu yi kokari mu ga cewa akalla cikin kashi ɗari ana samun saba'in a cikin Allah ya sa mu dace a cikin bayanan malam akwai bayani akan abin da ya shafi darasussuka na alhamis wanda alhamdulillahi ta wani bangare an kai ga nasara kasancewan malamanmu na ciki su ne suke karantar da wayannan subjijjika abin da ya shafi islamiyya da arabiyat a mulahaza a nan shine saboda kasancewan a samu sauƙin isar da wannan sako kamar yadda malam ya faɗa a sati biyu da ya gabata na shiga dukkanin azuzuwa na duba wasu abubuwan da na ba shi headmaster shawara da mataimakinsa a duk lokacin da za a karantar da wa'annan karatuttuka kamar yadda makaranta take bukata idan babu littattafai a hannun yaran to ba za a kai ga nasara a cikin lokaci kalilan ba malamin zai fi shan wahala su ma za su sha wahala kuma daga ba za a zo a nemi karatun ba za a same shi yadda ake so ba to saboda haka lalle lalle mun gaya musu kuma ku sake gaya musu kowanne yaro wajibi ne a samar masa da littattafan da ake karantarwa domin idan suka je gida su samu daman yin muraja'a a cikin wa'annan littattafan saboda karatun ya zama karatu ne mai inganci sosai a cikin bayanan malam mun fahimci abubuwa da dama ya ba da shawara musamman akan abin da ya shafi wajen ladabtarwa alal hakika malam ya yi bayani ya ja hankali wanda ya ce mu addinin mu dama addini ne na rahamaniya sannan ana bukatan a shigar da rahama a cikin al'amari ya yi ta kawo mana dai misalai to kuma dama abin da ake bukata a nan din kowa yake kokarin ya ga ya kawo yaron sa nan ya samu tarbiya na gari wanda yaron duk inda ya je zai zama abun nunawa ne wajen tarbiyansa ya samu suluki yanda ake bukata to kun ji dai yanda sai ya ga mana shi yaro yana tashi ne da abin da ya ga malamin sa ya ladabtar da shi akai ko kuma ya ga ya koya masa akai to saboda haka ya ba da shawara akwai hanyoyi da dama da ake bi kafin a kai ga bulala shi bulala wani abu ne na ƙarshe wanda lalle ne in ya zama ba makawa ake dan yin sa kuma in za a yi shi ya ba da shawaran yadda za a yi shi amma akwai waɗanda daga ciki na ga falillah alhamdu suna bin hanyoyi wanda a tsawatarwa yaro za ka ga yana yin abin da ake bukata to haka ake bukata da zaran malam ya daga kai ya kalli yaro to yaro ya san malamin baya son abin da yake ko kuma yana bukatun yayi abu kaza amma da zaran ya zama daga bulala sai bulala sai bulala sai kasance a zo matsayin da bulalan ma ba zai amfani ba so bisa ga haka kwanaki mun samu wani ɗalibinmu ya ɗan samu matsala na ɗauke ɗauke ɗauke a cikin ɗakuna daga ƙarshe aka zo aka hukunta shi sai ya gudu ya bar makarantar ma gaba ɗaya to daga ƙarshe dai alhamdulillah muka samu babansa muka samu shi yaron muka zauna da shi muka nuna masa mun yafe masa muka yi ta yi masa nasiha to kuma cikin ikon Allah yaron ya zo kuma ya nuna mana insha Allah ba zai ba zai ci gaba da kasancewa kamar sauran ɗalibansa to idan muka yi fushi muka ce ba za mu jawo shi ba dama manufar mu din ba haka bane a'a zukatan da yake ba su da kyau shine manufar assasa makarantar ma kamar yadda malam ya gaya mana mu jawo su kuma wannan din ba zai yi ba sai da haƙuri sai da hikima sai da juriya to saboda haka lalle wannan ya zama wani madubi da za mu dinka amfani da shi sannan abu na gaba kuma kowanne bangare dama an riga an naɗa mandubai waɗanda su ne suke da haƙƙin kula da amanan wa'annan bangaren idan matsala ta faru kafin ka kai sama kamar yadda mun sha faɗa ka yi ƙoƙari ka isarwa shugabannin wannan bangaren a shawo kan matsalan tun daga cikin gida in ya gagara ne sannan za a kai shi majalisar koli gaba daya sai a duba a magance abin da yake damun mu gaba daya Allah ya sa mu dace dukan mu Allah ya sa bukatun mu ta biya Allah ya sa burin mu na ganin mahaddata sun yi yawa da kuma tafiyar nan ta mu ta dariƙa ta ci gaba a ko ina Allah ya tabbatar mana shi alhamdulillah assalamu alaikum
a ƙarshe muna godiya gaya ga su malamai gaba daya da himmarsu da kwazarsu kuma duk bayanin da muke akan tunatarwa ne muke magana kuma ganin irin zato mai kyau da ake mana a gari to saboda haka duk irin kokarin da muke a makaranta wallahi ka tattauna da wasu iyayen yara a waje irin zaton da suke mana sai ka ji kunya a yi ga cewa zaton da suke mana din ya wuce kokarin da mu muke duk da kokarin namu to ganin wannan ne muke jin kunyan a samu matsala din eh sai wani ya zo cikin yara ya zo ya ce misali yaron sa yayi sati biyu ma bai wanke allansa ba ko karatun sa baya ja ko tilawarsa ta zibi in ya ce ya zo ya masa karatu ba zai iya karantawa sai muke jin kunya saboda duk mutumin da ya maka kyakkyawan zato to ba daɗi kuma ya zo ya yi kwamfanin ɗinka to domin haka ne duk irin wannan ta'alika da bayanai da muke yi dai muna yi ne a kan jin kunyan iyayen yara to domin haka kwanan baya na bawa malam idris na jinjar masta kwanan baya na bayi shawara cewa ya kamata kullum ya kasance yana da lokuta guda uku uku na bizitin din majmu'a gaba daya da safe bayan malamai gaba ɗaya sun zauna suna koyarwa ya bi aji aji ya ga yaya koyarwar yanayin koyarwar wani malami za ka sami shi mahaddashin ƙur'ani ne kankarar ya rubuta ƙur'ani da yawa amma salon koyarwar ne bai sani ba in ya dudduba ya dudduba zai iya ganin wani koyarwar shi na baki ko baya nuna yaron bakin dalla dalla ka gani ko zai ce da ma yaron kawai ya karanta ne kaga irin wannan ka sai fituwa ne sai kira ya fituwa ne ba haka ake ba kaza yake ba din majmu'a majmu'a ya sa musu ido ya dukka ya ga lalle menene wai malaman a cikin majmu'an nan suke in yayi da safi misali bayan misali malami ne an canjin malami kuma kaman karfe uku war haka an zauna tsakiya shi ma ya bi ya bibiya ya ƙara dubawa in ya ga wani kuskure a wajen ya gyara can kuma ƙarshe lokacin da ake muraja domin wasu za su iya cewa yara kuyi muraja yana da wani aiki na nan tafi zuwa kaga an bar yara su yi murajiya su kadai so murajiya shi kuma fa'idarsa idan yaro ya ya kure a gyare a gyara mishi in ya yi tuntube a tashe shi ba shi ne murajiyan ba in ka ce da yara su yi murajiya kai ka tafi ba misali kaga karatu ba zai taba gyaruwa ba saboda ba bibiyan a gyara kurakuran da ake lokacin da ake murajiya shi ne masta in baya nan mataimakin in suna bin wannan aji aji suna duba irin wannan to ukun nan da na faɗa da safe lokacin muraja'a bayan an dawo an canja malamai da kuma yamma lokacin muraja'a to wannan yana zai taimaka da yawa daga cikin matsalolin da muke fama da shi a ce wasu yara karatun su baya ja ba su iya baki ba irin wannan kananan complaint zai zama to babu ta hanyar bibiyan headmaster da mataimakin sa sannan kuma tasiri kansa ma in aka ba malaman yara guda uku hutu a ce su yi tafiye misali to ya kamata yar masa da mataimakinsa su bibiya tabbatar da cewa tafiyin nan suna yi a gani ko su ma iya nema musu wuri na yin tafiye din ko kuma lokaci guda duk malamin da aka ga wannan lokacin baya tafiye bai yi ba in ba bibiyan na yin masa da mataimakinsa da yawa daga cikin wayan abubuwa matsalolin da muke magana din ba za a iya gyara su ba sannan kuma akwai abu muhimmi guda daya shine in misali muka kaddara nan majmu'a ne duk ajin da ka shiga ko na boko ko na islamiya yara kala uku ne zaka samu a cikin aji malami ya san da wannan kala na daya zaka samu yara hasikai hasikai suna da hazaka irin wannan yaran wani kullum kai ya rubuta sunan ma zai iya haddace ba na biyu za ka samu yara marasa fahimta a gane na uku za ka samu yara marasa jin magana to kaga kashi uku ne ba to kashi na hudu za ka samu mata to wayannan nau'in yara guda uku nan ya kamata kowanne malami a majmu'arsa ya yi ajiye su bangare daban-daban kamar yadda na ga malam Salam yake yi jiya ko ya karanta na shiga ajinsa na gaya masa shi ma to idan haka ana yi za ku warware matsaloli irin wannan da yawa ta inda ba kwa tsammani misalin wannan shine yaran da baka da shakku a harkan karatun su cewa su wannan suna karatu suna hadda ka ware su guda ka san da zaman su wannan ba su da matsalar hadda ko wani abu yaran da ka san da cewa karatun su baya ja ba sa jin magana ba sa jin magana ba su mai da hankali a gun karatu ba ka ware su su ma ka ajiye su kusa da kai ka san da zaman su yara criminals din yara marasa jin magana duk aji akwai irin wannan irin yaran da zai wani yaro sai kaga ya gaura wani na kusa da shi ma ya kai kurum da gangan ko yayi bol da wani yaro irin wannan marasa jin nan su ma ka ware su ka ware su sannan mata su ma ka ware su daban kaga masu hazaka balidai marasa jin magana mata bangaren su daban ajin ɗaya ne amma kowanne gun zaman su daban kai ka san da zaman su wayannan su biyar ne ba su da matsala ka sani wayannan su shida ne su ne ƴan masu matsalar ajin wanda to tarin ana kawo complaints ana kawo complaints su ne karatun su baya ja su ne ba sa hadda ka aje su ka san da zaman su sannan wayancan kuma criminals din ajin ne marasa jin magana kasan da zaman su mata kuma bangaren su daban wani abin da zai taimaka malami wannan karkasuwan shine gasa za su na yi tsakanin su gasa za su dinga yin gasa sannan kuma yaran za su na jin kunya su gyara halin su yace wayannan su dama kun san ga irin halin su wayannan su za na jin kunya kuma ka je duk yaron da ya gyara halin sa madar kokari zan dauke shi a inda yake zama area marasa kokari dawo da shi nan wannan hikima ce ta tarbiya wanda malaman tarbiya suna magana akai duk aji zaka samu wannan abubuwa to saboda haka shi har masa da mataimakin sa su ya kamata suna bibiyan ajijuwa din su ga cewa lalle an kassama yaran zuwa wannan kashi kuma ina tabbatar da cewa yanzu duk malamin da ka tambaya a hajinsa ya san yara masu kokari ya san marasa kokari ya san marasa ji mata kuwa dama sanannu saboda haka ko yanzu in ka je majmu'a wannan maganar da muka yi zaka iya rarraba yaran ka san su dama to ka riga ka san su to saboda haka yaran da ka gane cewa ba sa ba sa yin karatu suna kusa da su kana kasan da zaman su za ka sa ido a kansu to dole ne ka ga asabar asabar litinin laraba ranakun nan na rubutu in ba su kawo hadda ba ma dama su gun zaman su daban ne kasan da zaman su za ka dau mataki a kai sannan ko wani abu muhimmi shi ma wasu yaran a aji suna da kokari da haddan karatu amma in ya haddace shi da kanshi ba zai zai ce ma malam na na haddace ka kara mu ba in wuni za ka yi ajin shi ba zai zai ce ma shi ka kara masa karatunsa ya haddace ba ko in ya haddace ba zai zai wanke ba sai kai ne in kai dai kai ne za ka kira shi saboda haka malamai su lura da irin wannan yara yaro ne suka daura mishi karatu ka suka ga minti goma minti ashirin talatin bai dawo ya ce ya haddace a kara masa ba su su malamai su kira shi wani ya zo ce karanta mu abin da ɗazu na daura mara in ya karanta daidai sai ka daura masa to irin wannan yaran idan baka kira su da kanka ba to wani yaron wallahi ko sati zaka yi ba zai ce ma ya haddace ba kuma da yawa daga cikin yaran da ake kumfulan karatun su baya nan suna wannan bangare da to saboda haka wayannan abubuwa muhimmai ne wanda malaman majmu'a ya kamata su kula da su sosai a ƙarshe muna godiya kuma da su malamanmu na sakandare wanda alhamdulillah tun daga lokacin da muka buɗe sakandare yanzu zuwa shekara ba a samu wata matsala tare da su ba wanda kuma wannan ya taimaka mana gaya wajen janyo jama'anmu na kusa da mu wanda dama sun muna tare da su danka musu amanar sakandare a hannunsu ya taimaka rashin matsaloli a wannan bangare din to saboda haka muna musu godiya gaya sannan kuma yadda muka yi magana da principal din za mu daidaita shekara shekara ko za mu daidaita shekarun karatu da kuma za mu daidaita jarrabawan da sakandaren mu yake yi da sauran makarantu a shekaran mu na ƙarshe ne to saboda haka da zaran a wannan shekara din mun gama syllabus din junior secondary school to kai tsaye shekaru biyu da suka rage mana to shi ne za mu daura a kan salabisin abin na senior secondary school yawwa wannan abu ne muhimmi wanda nake shan na zo zan tunatar da mu akan wannan shekaran da yaran za su gama da ki jarraba so biyu ake a shekara akwai june july akwai kuma mene november december ne to to saboda a wannan shekaran ne za mu daidaita sai su rubuta wa ya kone ku da abin da ya kamata wannan to saboda haka muna musu godiya sai a ƙara himma da kwazo kuma insha Allah za su samu sabbin dalibai ba tare da abin nan shekaru cikin akwai yara guda ashirin da hudu da suka yi hadda an musu tafi da sikirini a guru akwai kuma wasu a nishar za a kawo akwai kuma wasu a gaisuwa suna nan dai wanda za a tafo musu da su baki 'yan wasu gari kuma na nan ɗin kuma kamar da dazu muka yi mitin tare da su cewa za mu tashi yaran wanda aka tabbatar in suka shiga sakandare za su fara sato su ne za a bude da su to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu shi ma shi yan masan da mataimakinsa za mu ba su dama su dan yi ta'aliki akan abin da muka farfada akan su din musamman wani abu na karshe da na yi magana a kai kakkasa yaran kowane majmu'a zuwa kashi hudun nan da kuma bibiyan majmu'an akai akai akalla su uku kullum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to Allah ya saka wa maulanmu shehinmu murabbinmu shek ayuba gani karamsa ne Allah ya saka masa da alkhairi bayan haka Allah ya saka wa principal namu da alkhairi bayan haka Allah ya saka wa bayis admin Allah ya saka wa bayis na headmaster da sauran malamanmu gabaki daya ina muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to bayan haka Allah ya saka wa mana da alkhairi bayanai da ya mana gabaki daya mun saurare shi ne a kunne ta basira ba kunne wanda zai shiga ya fita ba mun fahimce shi a kunne ta basira ya mana magana akan ɗalibanmu gabaki daya darasuka na ranar alhamis wanda aka yi tsokaci a kai to alhamdulillah darasi na alhamis mun samu ci gaba sosai fiye da inda ba ma tsammani tun da aka damka wa malamanmu suke kula da wannan na ranar alhamis kowa ya kasa sabjar guda uku uku kowa sun raba tsakaninsu kuma kowa yana tabbatarwa yana yi bayan haka ko malamai na boko wanda suke zuwa da na masu da na ingilish da na hausa su ma suna zuwa suna gabatar da ayyukansu kamar yadda ya kamata bayan haka mukarrarat na wanda malam ya yi bayani a kai to alhamdulillah mukarrar muna iya kokarin mu a kai muna bin ajujuwa kowanne malami muna fahimtar da shi muna cewa in ma in ma ya sani muna ƙara masa sani din muna cewa to shekara kaza ga abin da za mu yi shekara ta farko ga abin da ake ciki na biyu ga abin da ake ciki na uku ga abin da ake ciki ajin ka kana shekara na nawa in ya ce na kaza yake to za mu ce ga abin da muke bukata ajin ka yaya an samu shi da kansa zai duba ya ce wani ya ce to sai mu tara yaran mu irga wani lokaci yawanci muna samun 70% a ciki wannan gabaki da alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi bayan haka kuma tarkasim wanda ya faɗa mana ya bayani akan rarraba ɗalibai wanda ya ce za a raba su kashi uku mai kokari kuma da wanda baya jin magana kuma da wanda dole sai an kira shi zai zo ya bada wannan karatun to alhamdulillah muna iya kokari wannan shi ma muna bibiya don haka ya magana kan bibiya sau uku kowanne rana alhamdulillah yau da safe ma kowa yana gani Allah shaira kowa yana ga sai da nabi aji bai aji na cewa na gani na tsaya yanayin muraja gaba da kowa sai da naje sai zan tsaya akalla zan yi minti uku zuwa hudu alhamdulillah Allah saka alkhairi ga principal shi ma yana shiga bayan haka to yanzu mu kalubalen mu guda ɗaya ne wanda muke so a tara mu mika director game da lissafin yara muna bukata a tara mana PTA na iyaye su ma su zo mu sanar musu yawanci yara muna taron su za su kai kusan tara saura kwata su duk da hakan mun magance a hakan mun tsaya mun tadirce dai mun nace dai a hakan su ba tara saura kwata din nan to yawanci suna zo amma duk lokacin da muka bari muka yi sake yaran za su yi haura haka to muna so a kira iyayen ɗalibai kamar yadda ya gabata a musu bayani a musu muhimmanci malami ya magana akan karfe 8 kowanne malami ya tabbatar yana aji haka dan haka ana tabbatarwa to wani lokaci yara ba su wuce 6 7 ba takwas din ya shiga wani ba su wuce 10 ba wani ba su wuce wani abu ba in mun tara yaran za su ce ba gama abincin mu ba ba mana kaza ba iyayen mu ba su hura wuta ba da kaza dai wannan matsalar da baya gushewa to muna neman alfarma a wajen wannan director mun mika akaranmu a hannunsa to muna bukata a tara iyayen ɗalibai gaba ɗaya mu kira shi ke a nuna musu mahimmancin wannan awa ɗayan to wannan awa ɗayan yaro ya zo tara saura kwata to ina muraja ba muraja to yaushe tunda ba muraja yaya za mu yi muraƙaba ya za mu yi bibita da wannan tilawan nashi shi ya riga ya tunye to mun shiga lokacin karatu tara yayi to wannan shi ma ina so a duba wannan abin sosai kamar yadda malamai ga yanar da yawa duka takwas ɗin nan da yana yi yawancin malamai gabaki ɗaya suna zuwa amma ba za a rasa ɗaiɗai kuma dama yau da gobe ɗin shi dole sai Allah ba wanda ya sai cika ta kullum abu ɗari bisa ɗari wannan ta wuya yake shi ya sa bature ma yake cewa seventy percent in ka yi a ɗari ka samu saba'in to ka haura kana da ɗaya amma in ka gaza haka da gaskiya malamanmu suna iya ƙoƙari seventy percent har eighty ba zan ce suna iya ƙoƙarin su za su zo karfe bakwai da rabi takwas saura kwata takwas sharp za su zo kuma lokacin da yana yi muna kora yara aji su ma gaba ɗaya ba sai ba tare da mun yi magana ba kowa zai tashi ya shiga wannan aji kuma kowa ya rike ajinsa amma ba za a rasa wani aji din yara ba su wuce goma ba wani aji yara ba su wuce ashirin ba wani aji yara a rabi duka ba sa zuwa a wannan karfe takwas daidai din ko ba haka bane jama'a yawwa to dai saboda haka muna bukatan to muna bukatan a tara mana iyayen yara ko kuma mu tara iyayen yara musu bayani akan wannan awa ɗaya mai muhimmanci in muka jita iyaye din muka nuna musu wannan din suka sani insha Allah da aka bibita na tilawa din da yara sun je sun sauka wannan insha Allah zamu yi kokari zamu magance wannan kowanne yaro zai iya zuwa ya sauka da tilawarsa insha Allah bi iznillahi ta'ala amma sai da haɗin kan iyaye ya wani kai magana ya ce kaza ya ce kaza da sauransu to wannan gaskiya muna shan wahala sosai a game da wannan to wannan shine dai a takaice abu dai da zan faɗa zan mika bai shi ma abin da ya sauka ya faɗa wa su da awana ne alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai ni karin bayani da zan yi dan kaɗan ne abu na farko da zan fara zan fara baiwa malamai haƙuri ne game da ɗan canje-canje da wasu abubuwa da ake samu musamman ma ɗan kwanakin nan mun kai sabbin yara jujuwa da dama ta wanda wannan ɗin zai sa wa'annan yaran da ake magana cike mukarar ɗin nan ba za su cike wannan mukarar yadda ake bukata ba sannan kuma duk bayan tam biyu ko shekara dama muna yin irin wannan ɗin to wayannan abubuwan insha Allah muna rike da shekarun dukkan yara da suka shigo wannan makaranta kai malami zai iya kokarin sa ne wato ya cike makarrar din yaran da wato daidai da lokacin da ya samu yaran bimana yaran da ya shekara biyu aji sannan muka kawo sabon yara muka je muka cike gurbin wasu yara wanda shi yau aka kawo shi ba zai zo karatunsu ba zai zo daidai da wanda suka yi shekara biyu ba ta ga wayannan din muna da lokacin shekarunsu kuma a wajen mu lokacin da aka kawo su duka akwai duk lokacin da aka tashi bincike ko cike batun cike makarar to in za Allah malamai kada su samu damuwa dan malamai da dama sun yi kwalafe kwalafe akan wannan din na cewa ga shi yara sun yi nisa an kai musu sabbin yara da sauransu to insha Allah wannan ba matsala sannan kuma akwai dan kwalafe kwalafe wanda duk lokacin da misali malami ya yi wani abu ta shi malami ya iya kokarinsa a ganin sa yi daidai wato iya kokarinsa ne to ba wannan din daidai iya kokarin nasa ake duba ba a abin da iya kokarinsa da yake kula shin yana kan dokan tsarin makaranta ne ko ko baya kan dokan tsarin makaranta idan yana kan dokan tsarin makaranta wannan shine kai daidai amma ka iya kokarin ka wajen kula da yara sai ga wannan abin da kai din baya kan dokan makaranta kaga kokarin ka da kai din bai zo tsari daidai na makaranta ba ta ga malamai su kula da cewa lalle doka na makaranta din shi za a biyo ba wani iya kokari wani ta bangare daban din ba sannan kuma daga karshe ina bayyana malamai hakuri don saboda da zaran lokacin da mutum ya biya ji ko kuma ya zai faɗa wa malami ga shi abu kaza ɗin ya kamata a gyara to shi tunaninsa da zai zo kansa shin wato duk hakurin nan da ya yi za ga gazawansa to ba gazawa ne aka yi ba wato ba gazawa kai ba ana nuna ma ne ka gyara kawai amma wai ba bai rashin kokari ake nuna ba sannan kuma hakuri da za mu ƙara baiwa daga ƙarshe shine wato da zaran ka je ka nuna mara kuskuren sa da ya tunani da zai zo mar shin wato dan abin nan alawus da yake samu ma baya samu akan lokaci kuma gashi an takura masa shi abin ma ya ji baya jin daɗin sa to wato abu ne na lada kamar yadda malam ya sha faɗa wato duk harafi da ka koyar da wato mutum wato ba za a iya biyan ka wannan ladan ba kawai dai ana dan bada alawus ne dan saboda wato a dan magance wato ka bar gida ka taho da shi ka zo ka bata lokacin ka kuma ba zai yi a ce ka koyar da mutane wato gida ba komai ba da sauransu dan shine ake dan bada abin mai sani da haka wannan shine abu na karshe da zan faɗa sannan kuma in ce daga karshen karshe wato batun tasini gaskiya ana yin iya kokari amma kuma tsarin da muke bi na da can can can din wato an dan yi kasa kasa sosai saboda wato akalla ya kamata kamar yadda malam ya faɗa ko da yaushe din mutum ya saurari tilawan yara guda uku uku din akalla to amma yanzu rashin kwazuwan yaran ne ko kuma rashin abin din ne wato yara banda za su ce mana ma sun je sun ba da tilawan akalla a rana wani wasu majmu'an ba za su ce yaro ɗaya ko biyu ba zai zo ya faɗa wani lokaci ne wato wasu majmu'a ne ɗaya ɗaya kuda za a samu yaro ɗaya ko biyun ma ya zo ya faɗa wani lokacin wasu majmu'an ko yaro ɗaya ma ba zai zo ba don haka muna bai wa malamai haƙuri sannan kuma mu da ku duk abu ɗaya ne duk wani matsaloli da malamai da kwance kuka na malamai insha Allah za mu isar wa shugabannin makaranta duk wani damuwan ku da in ya tashi insha Allah muna shirye mu isar inda ya kamata mu isar insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi
yawa a akwai muna tare da shi bayi adini shi ma na sakandare wanda wato za mu iya cewa komai ba akan saba irin kokari da himma da kwazo da yake nunawa shi da dan uwan shi mala abakar ko in ce babban shi mala abakar sai dai godiya da za mu mutu kuma in akwai bayanin da ya kamata shi ma zai yi wa sauran takwarorinsa malamai masu kwarantar da ingilishi to shi ma majalinsa ne za mu ba shi zai bayani a kai
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya na ji daɗin taron mu a daidai wannan lokaci da mukan bukata wasu lokutan cewa ai organizing meeting da za a zuwa ce shi malam da kansa din a ce yana nan wasu abubuwan da za mu bayani domin saboda yanzu kunnuwan shi wadda za a samu dai a ce gare wasu gyare-gyare a wasu abubuwan da muke fuskantar matsaloli to bisa gaskiya dai kam malamai da secondary school din da ya at least alhamdulillah kowanne dai in ba dai wani babban uzuri bane da zai hana shi zuwa kusan kowa dai kan zuwa kan lokacin da ya kamata ya zo shi sai dai dan matsalan da muke fuskanta shine ta bangaren su ɗaliban ne akwai ɗalibai da mafi yawancin lokuta idan ka zo ka wani zaka samu kamar sati ɗaya haka zai yi shudi a zaga ba zai zo makaranta ba to wannan rashin zuwan nashi shi za kamar yadda malam Idris ya faɗa cewa ana buƙatar kamar yin PTA meeting da iyayen yara da su malamai a zauna waɗannan matsaloli da ake samu shi yaron rashin zuwan nashi ana samu ne ko daga gida ne ba a sani ba kam wani lokacin wani zaka iya tambayar su zai ta shi wani uzurin shi ne da rige shi haka to magana gaskiya dai kam shi bangaren wajen neman ilimi da sauransu a ce yau yaro ya zo kamar sati ɗaya a ce bai zo ba wani sati ya tashi ya zo shi a lokacin da malami zai zo shi yana ta ɗaura daga inda ya tsaya tsaya hakan nan da sauransu sai ga yaro ana samun matsala da ana bare shi a baya to muna bukatar da malam a ce an ƙara kokari dai sun domin saboda yau organizing meeting da zai zama to ba malamai kaɗai bai zama to ko da iyaye ma shi da PTA meeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
akwai kuma muna tare da bandoji na bangaren nazari mala bakar ali shi ma zamu ba shi bayani a na mala bakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم alhamdulillah ina gani iya jin da shi director da kansa ya gabatar da kuma principal da headmaster da vice ɗinsa ya abubuwan da suka gabatar nan daga ya shafi kowane bangare so ba da abin da ni zan iya faɗa kan wani abu daban insha Allah illa ya kare mana bakon Allah amanan da aka ɗaura mana dinnan ubangiji Allah ya taimake mu mu sauke shi ta fuskan da ya kamata wannan shi ne da yabin da zan yi faɗa assalamu alaikum
exam a record so wala ila wadiya ko yana da dan bayani wala abdullah ya yara
السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على على من بعثه رحمة للعالمين kamar da yadda shi mandubi na naziri ya faɗa kusan abubuwan ya shafi ɓangare gaba ɗaya amma ɓangaren exam ina ɗan miƙa kokawa shugaban makaranta ko kuma management na makaranta wajen kayan aiki na uh, exam ɗin kamar su kwamfuta da printer da sauransu lokacin da aka samu sarari muna da buƙatar wannan sosai don muna fuskantar matsaloli a wajen exam ɗinmu dalilin rashin waɗannan abubuwa sannan na gode wa sauran malamai da suka ba da haɗin kai wajen ganin exam din ya tafi yadda ya kamata assalamu alaikum
gabanin wuri akwai abin da ake ce ma wai a cikin tarbiyya alfurukul fardiyya alfurukul fardiyya nan wani abu ne maushi ba ce da Allah subhanahu ta'ala ya bawa duk mutum da ya halitta ana mu da muke nan gaba ɗayan nan to kowa da irin tunaninsa daban irin kwakwalwansa daban komai nashi daban to saboda haka ne ake cewa dole ne malami mai koyarwa ya dinga la'akari da wannan alfurukul fardiyya din wajen dukkan abin da yake har suna cewa hatta salabis ma mukarrarat ana gina su akan alfurukul fardiyya misalin wannan shine idan ka shirya mukarrar cewa a shekara daya za a haddace izu ashirin misali a filibis ka rubuta haka a cikin yara akwai wanda zai iya haddace izu ashirin din a shekara daya to amma ba za a gina mukarrar din a kan haka ba saboda duba yara masu rauni kasa da shi sai a rage daga ashirin din a dawo da shi izu goma ma'ana ba za a yi la'akari da masu ƙoƙari ba za a yi la'akari da marasa ƙoƙari sai a gina mukarrar din a kai to haka nan misali in a aji in ka in ka duba aji to duk yaron da kaga karatun shi baya ja baya tafiya ko kuma ya ce ka zo ma tafiyi baya ma tafiyi kai a matsayin ka na mudarrisi mai karantarwa to zaka binciki menene dalilin ne ba haka kawai za ka bai shi haka ba ka bai shi haka ɗin wani yaron shi kenan ya yi zaman su shi ba ruwan sa shi bai dame su ba shi ya kawo ma hatta ba ruwan sa shi ba matsalar su bane dama to saboda haka kai za ka bincika menene ne dalilin da ya sa wannan yaron baya kawo min hatta rashin kwakwalwa ne ba shi da fahimta ne in ka ga kana so ka gwada wani ba shi da fahimta ne a gani au ko kuma yana da fahimta kawai karatun ne baya yi to idan ka gano matsalar ta hanyar bincike da gogewar ka yau da gobe sai ka maganta wannan matsala din ba kawai za ka zuba ido ba ne akan yaran ko irin wannan yara din cewa in sun kawo ma hada to alhamdulillah kai za ka karba in kuma ba su kawo hada ba ma ko sati ne ko sati biyu ne ka gane ba ruwanka to wannan yana da daga cikin irin matsalolin da ake fuskanta na bangaren alfurukul fardiyat to saboda haka za mu takaita a nan saboda lokaci ya riga ya tafi kuma akwai akwai masu majmu'a amma gabanin wannan cikin malamai kamar yadda aka bawa shugabannin makaranta kowanne bangare suka yi taliki cikin malamai akwai wani malami da wani abu da yake damunsa a bangaren mu ne mu ko bangaren principal ne headmaster saboda nan gune na warware matsaloli da gyara saboda haka yi wasu koke-kokensa a wanda zai iya bada a takaice za mu ba da dama kada kada zaman ya kasance abu ne yana da iyaka kawai sai masu fada aji ko shugabannin makaranta su ne za su fito su magana amma sauran malamai ya ayyuhan nasu ba ne magana wannan gude na warware matsaloli ko wani akwai wani abin da yake damunsa ko wata shawara da ya ga da wannan za a gyara abu to zai fito a zai fito ya magana ce a ni zan fara ba da wannan shawara shawaran da zan ba akan maganar malam Idris a headmaster na yi matsalolin iyayen yara su iyayen yaran za a neme su bikin kamar yadda aka saba a rubuta a duba lokacin da ya dace a rubuta nemi iyayen yara gaba daya haka ne sai a isar da wayannan sakonni wannan na ɗaya kenan na biyu dangane da rashin siyan littattafai na mukarrarat na boko da arabi ranar alhamis to in aka zauna da iyayen yaran a fito da duk lokacin da aka zauna duk iyayen yaran a raba musu duk takardar da ake so a siya ko ni ma yanzu yana da matsalar wannan matsalar ga su yi mutanen sakandare sale zai muku bayani tambiyar muku yin wannan muka kawo makaranta muka karance shi gaba daya to dole ne dalibi yana da kofi wannan littafin gashi nan ya sani ko kofi sittin ya ka kawo nawa ne suka biya suka yi zaman littafin kuma yana wani yanzu maganin da zai na koyar da tajwidi ba wannan tajwidi wasu na akwai yaran da ba su akwai wanda suka karba ba su ya ba a gani saboda haka rashin siyan littafi yana ɗaya daga cikin matsaloli da yake yake yake ciwo mana to a kuriya wannan makaranta din saboda haka idan aka nemi iyayen yaran malaman sakandare shi ba ya addini ya mana listin littattafan boko wanda dole ne kowanne kan sakandare shi ya siya a gani duk kowanne malami a subjectinsa ya kawo sunayen littattafan da yara dole sai sun siya bangaren firamare bangaren sakandare gaba daya in muka zauna mitin da za mu yi listin wayannan littattafan mu ba wa dukkan iyayen yara kofi da daya za mu rubuta kuma a ƙarshe cewa duk yaron da bai yi wayannan kofin littattafai ba sati biyu deadline za mu dakatar da shi kawai a makaranta sai ya fi ya zo mana da littattafan ko kudin littattafan tukunan za a dawo da shi in ba mataki irin wannan aka dauka ba ya yara ba su ci littattafan ba saboda ni ne zan gaya wa kowa wannan magana din ga yi tambayoyin muku din ba biya kudin su ba mun karba kuma a shagon a shagon wanda yake buga mana ba biya kudin ba tajibul warshu sun karba su biya kudin ba yanzu akwai littafin da nake so zan koya musu na nawo a risalatul nawo ina ma tsoron shi a tsaya saboda ba ya tsaya ba to saboda haka gaskiya wannan yana daya daga cikin matsaloli wanda shi har masu ne magana akai in aka nemi zauna a mitin din ba wai za a ce a siya bane kowanne kowanne uba za a bashi kofi na takardar listin in yaron ka yana secondary ga littattafan da zai siya na arati ga littattafan da zai siya na boko in yana firamare ga littattafan da zai siya ka nuna wa yaron listin in akwai littafin da yake da yake da shi ya yi taking sauran ya ka biya kudin ka kawo makaranta man da yana siya ba ba shi ne maganan ba in man da an bayar da shi ya aika kano a kawo mana wannan shi ne kuma duk yaron da bai shi wannan littattafan ba za a dakatar da shi zuwa makaranta sai ya siya zai fara zuwa ko a ce ran alamis din za hana shi shiga ya karatu to saboda haka ma ne Idris ayi wannan na ba da wannan shawara to saboda haka masu ba da shawarwari waye ne zai fara jin da ce lokaci a kure kai kai ka ba da naka shawara
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم bayan da zan yi kaɗan dai ba dan ba riya ba ne amma salamu alaikum ɓangaren yara ne su zo da ƙwar'ani su wurin rubutu ko kuma gyaran kuskure kurakurai to a gaskiya gaskiya ba kowa yake zuwa da ƙwar'ani ba to za ka ba yaro ya gyara Qur'ani ya gyara ya gyara amma babu bahi da Qur'ani to a gaskiya mun sha ganin kuskure da yawa yawanci ba su da Qur'ani ba sa zuwa da Qur'ani su eh za ka ga yaro ya je aji neman aron Qur'ani amma kai malami sai ka yi kokari yawa sai a duba salamu alaikum
Assalamu alaikum. Ina da bayani akan yi wa yara bulala don akwai wani baban wani yaro muka harda shi a cikin gari ya mun bayani. Ya ce akwai wani abin nan furufe da yadda ke yaronsa. To yaron dama yana da yawan laulayi. kwana kaɗan bai da lafiya kwana kaɗan bai da lafiya tukunna aka dake shi har bayan sa yayi abin nan to shi ne ya kawo mun kokansa yace bai ga ma bane nace a ni bai ga mu yace to yaro ne ya zo ya ce mun gashi an masa duka nace masa malam ne da ke kai ce a'a furi a furi ne da ke shi to irin wannan dukan da yake da Allah a binciki burbe akwai yaran da za su za su yi duka ba za su ɗauki wannan dukan ba saboda haka yara an ƙaro iyaye yara suna kawo mana kokan wannan abu yawanci dukan da ake yi su ɗin kaga yayi wa saboda haka a bincike musamman ya kawo kukan sa nan ya ga ya faɗa nan ma amma da muka haɗa cikin gari ya mun bayani saboda haka a ɗan bincike ta a sabon abin nan su
assalamu alaikum warahmatullah zan yi magana kan ɗalibai ƙanana wanda yaro sai ya je gida ya haɗa ƙarya da gaskiya a ɗauke shi aji a cin zamarwa zuwa wani aji gaskiya zan yi magana kan irin wannan abin ya faru da ni ya kai yara biyu zuwa uku ni ban san abin da zan yi wa yaro ba in ya je haɗa ƙarya da gaskiya a gida washe gari na zuwa da yaro an ce mara an kai shi wani aji da kuma ni gaskiya ba na jin daɗin yin wannan shine bayani
Assalamu alaikum. Ni kuma bayan da zan bayar akan littattafan da ake karantawa na ranar Alhamis. Dala kowane malami ya binciki ɗalibinsa. Ya dinga binciken ɗaya bayan ɗaya. Kai ina takardunka gashi, wannan ma gashi kowa a bincike shi. Ko da an sai takardar ma zai iya ciyayewa akan ko ya ce ma ya ɓata ko kuma an ya gamar kowane sati dala a yi ƙoƙari a ɗan bincike su. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum jama'a. A ni bayani na guda ɗaya ne shugabannin makarantar nan ƙoƙarin su da su yi su ce alhamdulillah Allah su kan su da alkhairi. Mu kuma Allah haƙurin bin su ɗin. Sannan ba da wannan akwai yara wanda suke gaskiya suna yawan fashi. Kuma yawan fashin nan matsala ne sosai. haka za ka binkita wata na shirya karatun da ya gudu ba har wannan zai kawo matsala kan malami salamu alaikum
to alhamdulillah mun ji shawarwari daga gare ku insha Allah za a duba kuma za a za a magance su bi iznillahi ta'ala Allah ya saka da alkai dama haka ake bukata karin bayani dangane da abin da ya shafi bangarori na idara muna ba malamai haƙuri kasancewan ɗan jinkiri da ake samu cikin watannin nan na biyan rawati wasu malamai da suka jima sun san yanayin tsarin makarantar yadda yake da farko wasu kuma sun zo ba su sani ba to alhamdulillah wannan makaranta tamu dai kusan duk abin da ake tarawa bukata a yi wa malaman hidima a samu ilimi mai inganci don a lokutan baya ba na mantawa mun sa a cikin shirut na makaranta duk malamin da wani uzuri ya taso masa a makaranta in aure ne za mu ba shi dubu goma idan suna ne za mu ba shi dubu biyar idan wani abu ne na murna ya tashi muna tallafa masa to daga baya waɗannan ɗin aka zo aka yi sauƙi dalilin saukin su kuma ba wani abu bane ci gaba muka samu dalilin siyan gidan nan da muka yi a asusun makaranta shine yasa asusun makaranta ta dan samu jibi wanda har zuwa lokacin nan wani lokaci kuke ganin ba ma samun mudiya akan lokaci amma yanzu muna muku albishir akan cewa insha Allah daga wannan shekaran mun riga mun magance wannan matsalan da yake tattare da mu in dai dan wannan ne insha Allah ba za ku sake jin wani korafi ko kuma wani delay dangane da wannan ba kuma wayancan abubuwan ma za su dawo da yawa za su fi fili ko gida makaranta ta ara musu kuɗi a kaɗan kaɗan sun biya to dama buƙatan a samu wani abu a karɓi wani abu a gurin iyayen yaran a yi wa malamai hidima a samu karatu mai inganci ne assalamu alaikum
wannan bayanin da ya yi to alhamdulillahi kamar yadda shi principal din ya cancanci yabo akan tsayuwarsa akan wannan batu to haka nan akawuntansa Jamal Ibrahim Ali wanda shi ma ya cancanci yabo a wannan bangare din saboda a gaskiya yana ɗaya daga cikin makarantunmu na darussukan marasa matsala a bangaren salari kamar wannan makaranta. ma'ana wannan makaranta tana ita ce number one wajen kokarin biyan malamai akan lokaci abin da matsalolin da aka fuskanta kwanan baya ko matsalolin da ya ce an warware din alhamdulillah hakan yake yanzu babban abin da yake ciyo mana wannan ciyo mana kudi shine ruwa da ake saya kullum lokacin da ruwa ya zama babu yanzu aka mun yi magana da wanda zai tona bohol za mu zo mu tona bohol namu na kanmu a makaranta ba za mu dogara da wannan bohotun ba in muka tona za mu sa za mu overhead babban tanki mai zuru ashirin duk barnan da yara za su yi ruwa bai wuce su fata duro ashirin kullum ba saboda haka daga dare an kawo wuta in muka kunna tanka mai duro ashirin in ya cika da safe yara su fata ruwa yadda suka ga dama su fata ba siyan ruwa to da zarin ya zama ba wannan siyan ruwa din to abu na biyu ne abu na biyunsa kuma shi ne siyan tabirni da buta to shi yin masa ya kawo wani tsari wanda ya tsari ya karbu in aka yi replacement din yara ko kuma aka yi registration dubu bibi na na registration din su ne ake ɗauka kawai ake siyan buta da tabiri wanda asalin buta da tabirin ba baya taɓa asalin su kulfistin to ta wannan wayan abubuwa guda biyu ta hanyar maganta su to shine income din makaranta zai karu kuma idan income din makaranta din ya karu yadda principal din ya muku alkawari hakan lamarin yake zamu dawo da tsarin mu na da ne aure ga abin da za a bashi wannan bonus ne baya cikin ba bashi bane ba abin nan bane ne suna shi ma haka kuma za mu iyakance wani kudi to duk lokacin da muka zo karshen term ko karshen shekara in muka duba balance ɗinmu balance ɗin da muke da shi to za mu iya bawa babin nan malamai ko da loan ne misali a ce dubu ɗari dubu ɗari da hamsin wanda za ka siyi fili ko in kana da fili kuma za ka yi ƙoƙari na gini irin su mala ta salam a gani sai ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙarin gini to saboda haka waɗannan hanyoyi na kyautatawa biiznillahi za mu dawo da su yadda shi principal din ya mana alkawari illa iyaka a ci gaba da yi mana addu'a Allah ya kara bunƙasa wannan makaranta da na iman rabibo
Assalamu alaikum da cewa na dan abun nan na dauka kaman karfe uku ne za a yi bayan asar ne za a zauna sai sa ku sanin cewa ana cikin ana yi mun afuwa kan wannan sannan na biyu akwai dan abin da dan nake dan tura suke ta observation a cikin makaranta musamman wanda suke yan bodin nan wurin kula da wurin kula da qur'anin nan misali a yi qur'ani a yi rubutu a saman dan lungu a soke shi duk da ba duk ba san yana magana ba a san guri a makale shi a share shi kawai ka je ka samu wani ga allo a can an jefar da shi ba mai kula shi balle ya daga shi irin wannan sannan kuma na biyu na uku da gaske shine kan dalibai ina so malamai su don kallon kan irin askin da suke na zamani musamman bangaren babban aji a don kula da wani wani makaranta ba ta dace da irin wannan ɗabi'an ba bai dace a ce ɗan makarantar nan shi kamata a ce ya hana irin wannan balle kuma a ce an gani a makarantar ba musamman a musamman bangaren ƙur'ani musamman bangaren ƙur'ani nan wajen rubutun nan da wajen jefa da allon nan gaskiya na so na raina yana suwa sosai ba na jin daɗi duk da cewa masu makarantar suna cewa in dambu yawa ba jin mai na san malamai suna iya ƙoƙarin su amma yaran ne sai da a sake kuma kokari a san kokari wannan shi ne insha Allah ta'ala Allah ya samu da su
eh kuma dama wannan an riga an sha bayani akan wannan shi komai din karatun makaranta yana tafiya tare da tarbiyya ne kai shi duk abin da ka gani wanda ya saba wa layin tarbiyya to kai malami karka zuba masa ido ko yaro ne aski irin niga irin kaga aski irin na wanda ba na musulunci bane haka ko ya yi wani shiga wanda ba na musulunci ba ne ko ya zagi abokinsa ko wani waye duk wannan akwai shi a cikin nizam na tarbiyya wanda muka rigaya mun yi muku shi a workshop a ƙarshe dai bayani ba zai kare ba lokaci yana kurewa shawaran da zan bayarwa shi yin masta shi ne min jadid ma'ana akwai workshop din da muka yi kwanan baya mai faɗi wanda ya wuce wannan wanda a workshop din har muka karanta littafin tambayar makwabina saboda haka ina ba da shiyar masa shawara duk malamai su kawo memorin su ko wayoyin su ya tura musu wannan workshop din kasin ne guda hudu na farko workshop bayanai fassara kitabul manhaj fassara mukarrar duk komai uku kuma su kuma fassara tambihul mukur'in wanda tambihul mukur'in din nan gaskiya kowanne malami da yake koyarwa a makaranta kusan ya zama dole ne a ce yana da kofi kuma mun siya wa kowane malami kofi da daban da malamai sabbi da suka zo wanda kuma sabbin malamai da suka zo ba su da shi su zo su karbi nasu kofi jina wajen headmaster daga bisani kuma in ba ka da fassararsa to sai a tura a wayanka saboda yana da muhimmancin gaske duk wayannan abubuwan da muka tattauna har ma da abubuwa da yawa da bamu tattauna kan su ba a cikin wannan akwai wannan din in ka kawo wayanka yana da shi sai tura ma kawai to za mu takaita a nan dai za mu gayyaci dai daga cikin malaman mu na sakandare na arabic ya rufe mana taro da addu'a ko da malar radio ne radio a cika mana taro da addu'a
Vamos a solucionar ولا نمر ولا سيما وليك مسلسة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ورب زدنا علما حكما وقل وفهم من ذكر ربنا لك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تجعل قلوبنا غافلا عنك أنت الوهاب كما يسمى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجل في يوم الجاهل أو
malamai